الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta lahadi yau muna uku ga wata ku? uku ko? na'am uku ga watan rabiul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1448 wanda ya daidai ya zo daidai da 16 ga watan 8 shekara ta 2026 miladiya wannan shine darasinmu na 60 daidai a cikin karatunmu na littafin sharhu masailil jahiliya littafin al-sheikh muhammad ibn abdul wahabi rahimahullahu ta'ala wanda babban malami fadilatu sheikh salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi masharhi allah ya saka musu da alkhairi daga wannan masallaci mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar federal locust a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya sati biyu da suka gabata duk ba mu yi karatu ba saboda yanayin gari na damuna da kuma ruwan sama Allah ya sa albarka cikin damunanmu mai mana albarka ya ƙara mana albarka a darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen almas'alatul arba'un mas'ala ta arba'in wadda malam ya kawo mana cikin miyagun al'adun mutanen jahiliya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba musu akai akwai wato a at-ta'dil ka qauli ali fir'aun shine ta'dili kore tabbatuwar Allah kore samuwar Allah kamar yadda fir'auna alaihi al'ainullah yake ambatawa yana cewa ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayri yana cewa ya ku wato mutanen fada ya ku manya-manyan gari ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani Allah ba bayan ni daga sai ya kore allantaka daga duk wani wanda ba shi ba yace shi ba wani Allah ma yin ba shi kadai ba abin ma duk da ake bauta musu kuma bayan Allah ma shi ya yadda dukan su ƙarya ne Allah gaskiya shi ma ƙarya ne wanne ne Allah gaskiya shine shi shi fir'auna daka yi ta'dili ya kore tabbatuwar Allah ya kore samuwar Allah to wannan yana daga cikin miyagun al'adun mutanen jahiliya waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba musu akai Allah ya sa mu dace za mu tashi insha Allah akan al-mas'alatul hadiyatu wal arba'un wato mas'ala ta 41 daga cikin miyagun al'adun mutanen jahiliya wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba musu akai akwai nisbatun naqa'is ilaihi subhana wato jingina ma Allah kaya na naƙasa kalwaladi kamar ɗa walhajati da bukata wata'abi da gajiya ma'a tanzihi ruhbanihim an ba'd dalika tare da cewa kuma suna tsarkake malamansu daga wani bangare na wannan naƙasan da suka jingina ma Allah to kaga anan malam yana cewa su mutanen jahiliya suna jingina ma Allah na ƙasa daga ciki kuma sai ya ce akwai ɗa domin bukatuwa zuwa ga ɗa da ɗan adam yake da ita hakan ya samo asali ne saboda na ƙasan shi ɗan adam ta fuskoki daban-daban na farko shine shi ɗan adam mai wucewa ne yana buƙatar kuma sanda zai wuce ya bar wani asar wata alama wadda za a dinga tunawa da wani a ce Allah gafarta ma wani a ce Allah sarki wani to mafi girman alaman kuma shine da na biyu ko kafin ya mutu yana iya isa zuwa ga arzalil umar yana isa zuwa ga shekarun da shi ba iya tabuka ma kanshi komai daka yana buƙatar uba a lokacin da yake yarantansa na tsufa saboda yana buƙatar wanda zai tallafe shi yana buƙatar wanda zai taimake shi yana bukatan wanda zai tarere shi lokacin da ƙarfinsa ya ƙare sannan na uku shine rayuwar ɗan adam bai yiwa ya yi ta shi kaɗai dole yana bukatar mataimaka wanda zai ce tare mun can tare mun can tare mun can so mafi girman wanda zai ba shi umarni ya tare masa wajaje shine ɗan da ya haifa haka dole ta kowace fuska ɗan adam yana da bukatar me yana da bukatar ɗa amma shi Allah saboda kamilalle ne shi ta kowace fuska sannan ganiyun ne an kulli ahadin ganiyun an kulli shi Allah bayi bukatar kowa bayi bukatar komai bayi bukatar komai daga wajen kowa duk ya wadatu daga wannan haka bayi bukatar da ba abinda Allah zai da bayi da bukatar wannan yasa duk inda aka ce yana da da sai ya kore ma kansa sai ce wa qalu takhadha Allahu waladan subhanahu sun ce Allah yana da sai kafin Allah ya kawo jawabi sai ya tsaya ya ce ina tsarki ya tabbata ga Allah a ce Allah yana da qalu ta shi yasa ya faɗa a surat yunus ya ce qalu takhadha Allahu waladan sun ce Allah yana da sai ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah Allah bai da da to Allah me yasa baka dauki da ba me yasa baka da da sai ya ce huwal ghani saboda shi Allah mawadaci ne wadatar Allah kuma wadata ce mutlaka Allah shi yake da wadata ghinal mutlaq sakakkiyar wadata wadatar da talauci da babu bai taba tunkarin inda wadatar take ba kuma ba zai taba tunkara ba har abada kaga shi dan adam yana bukatar waɗannan amma Allah bai bukata kaga shi Allah inna Allah la ghaniyun anil alamin Allah ya wadatu daga dukkanin talikai gaba daya haka bai bukatar a ce yana da mata bai bukatar a ce yana da saboda na kasace amma kaga shi a babin dan adam ai samun da izza ce ko daukaka ce kuma lissafa da a matsayin daukaka ya biyo bayan na kasan da shi dan adam din yake da shi ne yasa inda zai aure ya ga shekara daya biyu uku ba alamar da hankalinsa sai ya tashi sai fara lissafi mai yiwa shi ke da matsala mai yiwa matar ke da matsala a ce to ka ƙara aure ya ƙara nan ma dai ga babu ya ƙara da haka ba mamaki Allah ya sanya cikin wa ya ja'alu man yashau aqimani duk ya gama aure auren san haka zai tafi bai da komai amma dai yana bakin cikin cewa ba shi da da daga shi Allah bai buƙatar wannan sannan kuma ana buƙatar hayayyafa a inda waɗanda suke nan ɗin suke wucewa wasu su maye gurbinsu shi Allah ba zai wuce ba balle wani ya maye gurbinsa shi yasa tun kafin a yi duniya sama da ƙasa Allah guda ɗaya ne har ya kuma ba a samu wani ya maye gurbinsa ba amma idan sarki ne yana buƙatar haihuwa saboda ya san wannan mulkin dole zai matsa gaba akwai wanda zai biyo baya to yana buƙatar ɗansa ya biyo baya daga duk inda ake ana buƙatar wanda zai maye gurbi haka ɗan adam na buƙatar haihuwa amma Allah ya wadatu daga wannan Allah bai da bukatar haihuwa subhanahu wata'ala malam yace annaqaisu diddul kamalati naqasoshi shine kishiyan kamala kenan kishiyan cika wa nisbatul naqa'is ila Allah subhanahu hadmul li rububiyyatihi jingina ma Allah na ƙasa kamar rushe rububiyar Allah ne baka yadda ma da Allah shine ubangiji ba kenan ka jingina ma Allah wani abu na na ƙasa zalika wa zalika malam yace misalin haka ka nisbatil waladi ilayhi kamar misali a jingina ɗa zuwa ga Allah a ce Allah yana da ɗa لأن الوالد يحتاج إلى الولد وهو يشبهه domin mahaifi yana buƙatar ɗa kuma yana son ɗan ma ya yi kama da shi yana son ɗan ya zama yana kama da shi ko a zubin halitta ko saboda a ce in an gawa ne yadda ka san an gawa ne sak fal yahudu qalu su yahudawa suka ce uzairu bunullah suka ce uzairu dan Allah ne wan nasara qalu su kuma nasara suka ce almasihu bunullah suka ce almasihu dan Allah ne kamar yadda Allah ya ambata a suratul tauba wa qalatil yahudu uzairu ibnullah wa qalatil nasara almasihu bunullah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahiquna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun Allah ya ce akan wannan maganar da suka faɗa Allah ya tsine musu albarka malam yace wa mushrikul arabi su ko mushrikan larabawa qalu su ko cewa suka yi al malaikatu banatullah su kuma suka ce wai mala'iku 'ya'yan Allah ne mata ma'a annan nasara yunazzihuna ahbarahum anil auladi wazzawjat tare da cewa su nasara fa suna tsarkake masu bautan cikin su cewa sun fi karfin su yi aure ba su bukatar mata ba su bukatar yaya li'anna hadha naqasun fi haqqihim saboda a wajen su wannan din na kasace a ce babban malami babban fada amma yana da mata ko yana da da a wajen su wannan na kasace amma kuma suna jingina ma Allah kuma suna tsarkake malamansu daga wannan fahum la yunazzihuna Allah amma yunazzihuna anhu ruhbanahu ba sa tsarkake Allah daga abin da suke tsarkake malamansu da shi domin ai dan ka gane su kansu da suka dauka wai dan adam a ce bayi da mata bayi da da daukaka ce ko kuma a ce yana da mata na ƙasa ce ya suka kirkiro abin da ake ce masa rahabaniya wanda rahabaniyan shi ne a ce mutum ya kai malami ya kai mai bautan Allah to sai ya bar cikin gari sai ya koma wajen gari sai mutane su dinga binsa suna neman fatawa a wajensa maza da mata to daga wannan ya suka koma matan idan sun je wajensu neman karatu neman fatawa sai su fake da wannan sai su yi zina da su ai to ai wata halitta ce da Allah da ya halitti dan adam yace ya sanya masa bukatar mace kuma ba zai rayu babu ita ba kaga duk wanda yace zai rayu babu ita ai ya dauko dalaba ga mu ai ba zai yi ba ai shine abin da Allah yake faɗi thumma qafaina ala atha ala atharihim برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة كاغا الله يتي مو muka sanya tausayi da jin kai a zukatan waɗanda suka bi annabi Isa amma sai yace wa rahbaniyatan da uha da kuma rahabaniya wanda su suka kirkira ma kansu ba Allah ne ya rubuta musu ma katabnaha alaihim Allah ya ce ba mu rubuta musu wannan ba amma wai sun yi haka ne ba don komai ba illabtigha ridwanillah sun yi haka ne wai don samu yardan Allah amma sai suka kauce hanya sai Allah ya ce fa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha wannan rahabaniyan ba su iya kiyaye ta yanda ya kamata ba fa ataina alladhina amanu minhum ajrahum Allah ya ce waɗanda suka yi imani a cikin su sai muka ba su ladan su amma Allah ya ce wa kathirun minhum fasiqun da yawa daga cikin su sun zama fasikai da yawa daga cikinsu sun zama lalatattu saboda haka su suna ganin ai malam wane bayi da mata malam wane bayi da ɗa a wajensu wannan izza ce amma kuma suna jingina ma Allah wannan na ƙasa kadhalika al-arab nam malam yace hakanan kuma mata hakanan kuma wato larabawa kanu yakrahuna albanat sun kasance su ba sa son haihuwar mata su ba ma wai manyan cikin su ba a kowa a cikin su ba ya son haihuwar mace dai in an haifa masa mace ma me yake yi binne ta suke yi da ranta hasali ma Allah ya ce duk wanda aka tare shi aka ce albishirinka goro matarka ta haihu me ta haifa mace Allah ya ce nan da nan fuskarsa za ta canza kala ta koma baka wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazib Allah ya ce ya tawara min al qaumi min su ima bushira bi yana baya baya da mutane yana buya bai su a ganshi saboda an mai mummuna albishi landa an ganshi da ce kun ganshi gashi can matansa ta haifi mace yanzu tunanin da yake yi shine ayumsikuhu ala hunin ya ci gaba ya ci gaba da rike wannan kyamacin bisa kaskanci da wulakanci am yadussuhu fi turab ko ya je turbe ita a cikin kasa Allah ya ce ala sa'a ma yahkumun abinda suke mu hukuntawa yayi muni a wata ya ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna Allah ya ce abinda ba sa so shi suke jingina mu Allah kuma harsunansu suna faɗin ƙarya cewa wai an je lahira ma suke da kyakkyawan sakamako Allah ya ce ina la jarama anna lahumun nara wa annahum mufradun Allah ya ce an je lahiran ba su da komai in ba wuta ba daka su ba su san haihuwar ya mace eh wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib aw man yunashu fil hilyati wahuwa fi khisami ghairu mubin yanzu mace da bata ma iya jayayya ba bata iya musu ba bata iya yaki ba bata iya kaza ba ita ce za a ce wai mutum ya haifi mace daka wajen su kaskanci ne wulakanci ne amma sai suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata waja'alul ladhina waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa mala'ikun da suke bayin Allah ne suka ce ai mata ne kuma ƴaƴan Allah ne innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyat al untha kaga wannan shi yake nuna irin rashin sanin girman Allah da suka yi dan duk abin da yake kana ganin na ƙasa ne zaka tsarkake wani da shi to wanda yafi cancanta ka tsarkake shi daga wannan na ƙasan shine rabbul izzati wal jabarut shine Allah madaukakin sarki na'am daka su larabawa ba su san haihuwan ya mace wayansibuna ha ila Allah amma duk da haka ba suna jingina ma Allah fayansibuna ila Allah ma yakrahunahu li anfusihim abinda su suke kyamata ma kansu ba sa so zaka ga suna jingina ma Allah wayatabirunahu aiban wa naqsan abinda suke lissafa shi a matsayin aibu a matsayin naqasa sai su jingina ma Allah wa yaj'aluna lillahi albanati subhanahu wa lahum ma yashtahu Allah ya ce suna sanya ma Allah ƴaƴa mata suna jingina ma Allah ƴaƴa mata Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah su kuma suna jingina ma kansu abin da suke so shine haihuwan ɗa namiji sai Allah ya ce wato a wata ayar wannan aya ta 57 suratul nahli a aya ta can gaba 62 yace wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu suna sanya ma Allah abin da ba sa so wa mimma yuzkaru malam yace daga cikin abin da ake rawaitowa ake ambatawa anna aliman min ulama'il muslimina cewa wani malami cikin malaman musulmai zahaba bi risalatin ila ahadi mulukin rum ya dauki wata wasiƙa ya kai wata wasiƙa zuwa ga ɗaya daga cikin sarakunan ƙasar rum falamma da kala alaihi kala lahu lokacin da iso zuwa gare shi sai ya ce da shi kaifa zawjatu wal aulad sai ce mishi yaya iyalai yaya mata da yaya fa ghadiba al hadirun sai wanda suke zaune a kusa da sarkin sai suka fusata saboda shi malamin ya je yayi masarki ya je yayi masarkin wa'azi to da ya je sai cikin gaisuwan sai ce masarki yaya iyalai yaya mata da yaya sai suka fusata kaifa yasifu ra'isahum bi anna lahu zawjatan wa aulada wani irin wulakanci ne wannan zai ce zai ce sarkin su yana da mata da yaya wannan wani irin tozalci ne faƙala lahu sai ce da su an tuntunazzi huna ra'isa kuma an zaujati walwalad yanzu kuna tsarkake sarkinku daga mata da ɗa watan sibuna huma ilallahi azza wajal kuma ku dinga jingina mu Allah maɗaukakin sarki wala tunazzihunahu bara ku tsarkake Allah daga wannan ba fa bidhalika afhamahum wa khasamahum bihadha wa akhjalahum ghayatal khajal da wannan ya rikita su ya ruda su matukar rudawa suka rasa amsan da za su bayar shikenan ya gama hujjance su kuma yanzu abin da ya rage shine kawai su karba musulunci ai abin da kuke ganin na ƙasa ce bai kamata a ce sarkinku yana da shi ba to ya kuma za ku jingina wa malikul mulki ya za ku jingina ma Allah wanda shi ne mai mallakan mulkin ku sarkinku ba mulki yake yi ba to mulkin da sarkinku yake Allah shi ke mallakansa to ya za ku jingina ma Allah wannan na ƙasa kuma ku ce kun wanke malamanku da sarakunanku daga wannan to wannan shine abin da wato ainihin a su waɗannan mutanen jahiliya suke yi suna jingina ma Allah abinda sun yadda cewa wannan ɗin na ƙasa ne abinda sun yadda cewa wannan ɗin na ƙasa ne amma sai su jingina ma Allah sai Allah yana da ɗa kuma ɗan ma wai su za su zaɓar ma Allah ɗan ai bayan kuma Allah cewa ya yi lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha' inda a ce Allah yana so ya rikida da shi dai zabar makansa dan da ya ga dama cikin halittunsa ba wai su halittun zabar masa da ba da Allah ya ga dama a ce wannan dan Allah ne da shi Allah shi zai zabar makansa dan ba wani Allah ba lastafa mimma yakhluqu ma yasha Allah ya ce subhana sarki ya tabbata ga Allah Allah bai da da huwallahu alwahidul qahhar shi ne Allah makaɗaici marinjayi ba wani Allah in ba shi ba babu wani wanda ya fi ƙarfin Allah ba wani wanda zai rinjayi Allah maɗaukakin sarki kuma kaga ɗan ma da suka tashi jingina ma Allah su mushirkan laraba sai suka ce mai sai suka ce Allah yana da ɗa kuma ɗan ma mace to abin da za mu ɗauka a nan shi ne su fa kafirai yanzu abin da suke so wai makiya musulunci suna so a tafi akan abin da suka kira da gender equality a hada tsakanin jinsin namiji da mace a ce namiji ɗaya yake da mace su ce what man can do woman can do even better wasu ba sun san ƙarya suke yi a jingida namiji da mace shine akwai wani malami da ya taɓa yin munazara da wani wanda yake iddi'a'in daidaito tsakanin jinsin namiji da mace shi wannan da yake iddi'a'in daidaito tsakanin jinsin namiji da mace kun ga fa su kafiran a ganin su fa wai na ƙasa ce ƙarshen zagin Allah ne shine suke yana da ya mace su kuma ba sa so amma kuma sun ce namiji da mace duka ɗaya ne amma kuma ba su yadda cewa duka ɗaya suke wajen haihuwa ba kaga ba lissafi mai kyau anan wannan mutumin da ya zauna suna munazara da wannan game da fifiko tsakanin jinsin namiji da mace yana fara magana shi wannan malamin sai ya ce mai uskuti ke kin shiru sai masa amfani da lamirin mace sai ransa ya ɓaci ya yana namiji zai masa amfani da lamirin mace ya ce to in dai ka yadda namiji da mace ɗaya ne in an kira ka da sunan mace ai ya kamata ka amsa in dai kana ganin an zage ka da aka jingina maka lamirin mace ashe daga nan ka gane kai da mace ba ɗaya bane kuma kai ma ka san ƙarya kake yi ashe ashe kai ma kenan kawai ka zauna ne ka ƙara ƙarya amma in ba haka ba ya kamata ka yadda da haka a yanzu saboda mukamin gwamna ko sarki kowa yana so ba akan makala ma wani a ce masa gwamna kuma ya dinga karba haka bayan ya san shi din ba gwamna bane kuma ya dinga karba haka to in dai har ka yadda namiji da mace ɗaya ne ai ya kamata in an sunanka muhammadu an ce maka hafsa ya kamata ka amsa bai kamata ka yi musu ba ashe kenan kaga ba dai taɓa yiwuwa a ce jinsin namiji da mace a ce ɗaya ba ne har abada ba zai yiwu ba iya inda Allah ya daidaita namiji da mace shine wajen imani da aiki na gari man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min kaga Allah ya ce wanda ya aiki na gari namiji ne ko mace yana mai imani kaga sai Allah ya daidaita a wani wajen ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin wattaba millata ibrahima hanifan wattakhadha Allahu ibrahima khalila kafin nan yace wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna nakira kaga wannan anan ne aka daidaita namiji da mace shi yasa a wannan wajen Allah yayi adalci aka sama mata da miji wasu aka samu da mijin da matan duka yan aljanna ne irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da matansa duka yan aljanna ne ba me kai wata cikin matan manzan Allah wuta in ba tsinanne la'ananne ba matan manzan Allah dukan su yaldaddu ne yan aljanna kuma matansa ne a duniya matansa ne a aljanna domin saboda barin ba misali kan mu kawo sauran nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu rashin jituwa tsakaninsa da wasu daga cikin matansa kamar yadda ruwaya ta tabbatar Aisha da Hafsa Allah madaukakin sarki bayan duk abin da ya faru ya faru Allah ya ja kunnan su kar su sake kar a kuma to sai Allah ya yi magana da duka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ana yi ne da su biyu in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minina wal malaikatu ba'da zalika zahir wannan an gama da su su biyu sai Allah ya ce asa rabbuhu in tallaqa kunna kaga kunna ai jamu muannath salim kenan duka matan ake magana jam'in mata ne Allah ya ce mu matan manzo Allah in kuka bari annabi ya sake ku to an yubdilahu azwajan khairan min kunna Allah yana shirye da ya musanya masa da matan da suka fi ku alheri kaga Allah ya kawo in ballaka kunna in shardiya mana in ya sake ku to za a samu wanda suka fi ku alheri to kenan da bai sake su ba fa ba samu wanda suka fi su alheri ba kenan shi yasa bai sake su ba don inda inda akwai waɗanda suka fi su alherin da su zai aura ba su ba saboda haka da a ce ya sake su to Allah zai ɗauki khairiyan da ke cikin matansa ya kai kan wasu wanda zai aura da to tunda Allah ya bar su da su ya bar shi da su ya mutu suka yi mishi takaba ko in ce ya rasu suka yi mishi takaba sallallahu alaihi wa sallama to kaga babu shakka babu wata mace a duniya da ta kai su alkhairi Allah ya kara musu yadda kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da matansa dukan su yan aljanna ne to kaga sai kuma aka samu annabi nuhu da annabi lutu su annabawan yan aljanna matansu yan wuta ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين sannan sai aka samu kuma inda ita matar ita ce yar aljanna mijin dan wuta kaga kura manejin adalcin kenan ita matar yar aljanna ce amma mijinta dan wuta kamar fir'auna da matarsa asiya wa daraba Allahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun har misali Allah yake bugawa da ita wajen imani iz qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min al qaumiz zalimin amma kaga shi fir'auna dan wuta ne shi Allah ya tabbatar mana cikin alqur'ani ai wa ma amru fir'auna bi rashid yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar Allah ya ce in an je lahira fir'auna zai shiga gaba sauran mutanen su bi su su bi shi a baya ya jagorance su zuwa wuta a wata ayin yace annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab ay adkhilu fir'auna wa alahu ashadd al-'adab kaga shi fir'auna dan wuta matarsa yar aljanna to akwai inda kuma da mijin da matan duka ƴan wuta ne duka ƴan wuta ne eh kuma ai ba wai zaman zamanta ƙarƙashin miji ɗan wuta ba da yasa aka kai ta wuta a'a ita ma ta yi musharaka wajen aikin wutan ne tabbati yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata labin kaga Allah ya ce Abu Lahabin zai shiga wuta shi kadai Allah ya ce wa mur'atuhu har da matarsa dan tana karkashin sa ne ta zama yar wuta Allah ya ce ah hammalatul hababi ai har da ita wajen yin dakon itace da sauran abubuwan da ake zuwa a bazawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanya dan ya taka kafafuwansa su jini kaga da mijin da matan sun yi musharaka da aka duka aka saka su a wuta to kaga wannan yana nuna yadda Allah yake da adalci kuma wannan fannasoshin ba fa kuma wai musulunci yana nuna wai kushi haihuwar ‘ya'ya mata ba ne la hasali ma nassoshin da suka zo wajen bayani akan falalan haihuwar ‘ya'ya mata ba su yi wato yawansu ya ɗara wanda suka zo akan bayani akan haihuwar ‘ya'ya maza yana da wahala ka samu nassin da aka ce maka ga falalan haihuwar ɗa namiji da tarbiyyarsa sai dai umumi nassin da maza da mata za su shiga amma ga nassoshi nan da yawa wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance falalan tarbiyyar ƴa mace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man ala jariyataini hatta yabluqa duk mutumin da ya dauki nauyin ƴaƴa mata guda biyu ƴan mata biyu har suka balaga suka girma thumma zawwajahuma ya aurar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su zama su sutura daga wutan jahannama za su zama mishi kariya daga wuta a wata ruwaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la takrahul banat manzo Allah yace kada ku kyamaci haihuwar yaya mata annabi yace fa innahunnal mu'nisatul ghaliyat saboda yaya mata manzo Allah yace suna da tausayawa suna da tausasa ma iyaye sannan suna da tsada inji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi yasa ai zaka ga Allah da ya tashi bayani akan yanda yake raba kyautar 'ya'ya, waɗanda ya fara gabatarwa su ne 'ya'ya mata malamai suka ce don a nuna maka albarkan ƴa mace Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha mallakar sammai da kasai na Allah ne Allah shi ke halittar abin da ya ga dama to yaya kake halitta ya Allah ya kake raba haihuwa sai ce ya habu liman ya sha'u inathan wanda Allah ya ga dama yakan bashi zunzurutun 'ya'ya mata wa yahabu liman ya sha'u dhukur wanda Allah ya ga dama kuma ya bashi 'ya'ya maza zalla akwai wanda in dai shine zai haihu 'ya'yansa mata ne wani in zai haihu in zai haibi 'ya'ya ashirin da maza za a bashi au yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wanda Allah ya ga dama kuma ya masa mix ya haɗa masa maza da mata sai Allah ya ce wa yaj'alu man yashau aqima wanda Allah ya ga dama kuma ya maida shi bakarari yana shahiwa a banza kake haka Allah ya ce a innahu alimun qadir saboda shi Allah masani ne mai ilimi ne duk abin da yake akwai hikima kuma mai iko ne shi bisa dukkan komai shi yasa in ka dauki waɗannan ajujuwa guda hudu zaka ga babu wani ajin da Allah bi ajiye annabi a ciki ba babu na farko waɗanda aka ba su zallan 'ya'ya mata akwai annabi lut alaihi salatu wassalam ƴaƴansa mata ne zalla waɗanda aka ba su 'ya'ya maza zalla akwai annabi ibrahim 'ya'yansa guda biyu maza alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri isma'ila wa ishaq 'ya'ya maza akwai waɗanda kuma aka gauraya musu shine annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 'ya'yansa guda bakwai hudu mata uku maza Fatima Zainab Ruqayya Ummu Kulthum Ibrahim Alqasim da kuma Abdullah su bakwai akwai wanda kuma aka bar shi ba haihuwa cikin annabawa annabi Yahaya ibnu Zakariya alaihi wassalatu wassalam yasa Allah da kansa yace walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya Allah yace annabawan da muka aika dukan su Allah yace kowa mun bashi mata da kuma zuriya in man da annabi Yahaya sai kuma annabi isa da allah ya ɗauke shi bai yi aure ba amma manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar in ya dawo duniya zai yi aure haka zai mutu da mata alaihi salatu wassalam saboda haka kaga kenan musulunci ba wai yana kyamatar ƴaƴa mata bane la musulunci ba ya kyamatar ƴaƴa mata hasali ma an ka duba hukunce hukuncen addini wace ce hukunce-hukuncen addini suka ba ta muhimmanci ma irin mace ai babu wannan babu wannan kuma duk wanda zai soki musulunci da cewa yau musulunci yana tozalta ya mace ai bai gane musulunci ba ne yanzu fa ita fa mace gafata malam cewa aka yi ta zauna a gida in ta fi kowa kuɗi a garin kai kuma ka fi kowa talauci a garin abincin da za ka sa a baki yana wuyanka sai dai in baka da shi la yukallifullahu nafsan illa ma ataha shikenan dauke maka amma asalin hukuncin na asalin shine wajibi ne ka ciyar da ita kanta in yayi ciwo tana da miliyan 100 a account za a sayo paracetamol na 200 wannan paracetamol din yana wuyanka kai zaka je ka ciyar da ita ka nemo abincin zaka je ka wuni kana nemo abincin sai ka ce maka kuma bayan ka sayo garin tuwon da kudinka ka sayo kubaiwar da kudinka sai aka ce maka kuma sannan sunna ce ka zauna ka taya ta tankade garin tuwon sunna ce ka zauna ka taya ka taya ta yanka kubaiwar bayan kuma ka je ka nemo ita kuma ba ce fa sunna ce ta taya ka nemowa ba hasali ma wannan ba musulunci bane to wane ne wanda ya gane musulunci kuma da zai ce musulunci wai ya wulakanta ya mace ce wai musulunci ya tozalta ya mace wane ne wannan kuma ina gaya muku galibi su waɗannan ku in kuna neman wanda suka wulaƙanta 'ya'ya mata to ka same su ai su kafiran to waɗanda suka fi kowa wahalar da addini kuma su ne wakilan arna a cikin musulmai ai wakilcin da ba lada sai bala'i wanda suka fi kowa wahalar da addini kenan wakilan arna a cikin musulmai mutum zai fito ya yi magana ya ce ai shi musulmi ne ya faɗi gaskiya ce to kaga musulmai masu faɗin gaskiya ke ya zazzagi addini wai saboda ya faranta mu arna rai saboda ya faranta mu arna wanda kuma wannan babu shi a musulunci eh shi ba musulunci malam ka duba fa Allah fa da yayi bayani akan falalan sahabbai a cikin ayar Muhammadur Rasulullah yace wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيتي ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع الله يتي دوانا بيان يعيني ليجيز بهم الكفار سبو دي بكان تاما كابريري دوانا بيان ya bakanta ma kafirai rai akan kafircin da suke daga shi musulmi akan babin kafirci kullum maganarsa ba na faranta ma kafiri rai bane a babin kafirci ba faranta ma kafiri rai a rayuwar musulmi babu babu amma mutum musulmi yana cikin musulmai amma ya zama wakilin kafirai ya zama wakilin Allah yana zagin musulunci yana sukar musulunci yana zagin musulmai heba mu Allah saboda su yabe shi saboda su ce wani kan ba ruwansa wani shi ba dan zafi addini ba ne kuma abin da galibi irin wannan ba su gane ba shi ne Allah ba ya riga ya gama mana bayani in dai kana son ka zama dan dadi Allah na'am kana so Allah su yarda da kai abu ɗaya za ka yi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu aka Allah ya gaya mana ba da su taɓa yadda da kai ba sai ka bi hanyarsu daga in kana so su yadda da kai kawai ka yi ridda ka bar addini eh ka bar addini amma in dai kana cikin musuluncin wallahi ko sun ce sun yaba maka ƙarya suke yi in dai ka yadda da ayan qur'ani wallahi ƙarya suke yi ƙarya suke yi eh to shi yasa jama'a wallahi da zamu yadda cewa musulunci ya ishe mu akan komai ko wallahi da mun huta matsalar mu mun ce musulunci ma bai mana ba musulunci ma bai iya ba duk abin da yake na musulunci in dai akwai na arna watsar da na musulunci muke mu dauko na arna mu saka yanzu yana cikin abin da yake yawan tambihi akai a kwanakin nan shine akwai wata mummunar al'ada da ta tunkaro mu wanda in ba mu dau mataki a kanta masu ruwa da tsaki suka taka mata burki ba sai ta zama barazana mai girma ga tarbiyyar al'umma ga tarbiyyar yara yadda kake ganin ƙauyawa dai a biki ya zama mana bala'i haka wannan zai zama mana bala'i shine wannan iskancin da ake yi da sunan speech and prize giving day sa yara 'yan mata a makarantu a ɗauko malamai wai su yi musu rehazal na rawa wannan ta fito wai za ta yi rawan hausawa wannan rawan inyamurai wannan rawan kaza kuma ubanta yana zaune a wajen tana cashewa kuma shi ma yana tafa mata eh yana tafa mata wata ma yarinyar tana rawan uwarta ko ubanta su taso suna manna mata kuɗi makaranta ba inda yake wajen ne ake son tarbiyya ta bubbuko amma ta kuma wajen nan ne ita ce wajen lalata tarbiyya kuma wannan uban kuma an zauna da shi dai ce Allah ya tsine ma yan TikTok to yan TikTok din me bambancin su da wannan yar dama me laifin yan TikTok din ba rawa a gaban jama'a ba ba dauka su yada ma jama'a ba to ba aiki guda ɗaya ne ai aikin ɗaya ne babu bambanci babu bambanci nan din ma gashi abin da ta zo ta yi kenan ana dauka a wayoyi ana yadawa to wanda yarsa ta yi wannan ya kamata ya zagi yan TikTok ai duk matsayin daya ba bambanci iya bambancin kawai shine ita wancan yan TikTok din galibi a boye take ubanta bai sani ba wannan kuma da lasisi take yi babanta ya sani hasali ma galibi ba kyauta ake sa yaran rawa ba kuɗi suke biya su waye masu biyan kuɗin iyaye a wajen suke zuwa su karɓa kuɗi to wannan abun wallahi in ba mu taka mishi birki ba in ba a taka mishi birki ba wallahi sai ya zama mana bala'i a babin tarbiyya sai ya zama mana masifa a babin tarbiyya kuma abin da zai baka takaici shine a irin wannan wajajen da za a yi wannan tsayar fa za fa a gayyato ustazai su zo su yi wa'azi a wajen amma ba wanda zai yi wa'azi akan wannan abu hasali shi ma ustazi mai wa'azin har da shi za a kalli wannan rawan a tafa to me amfanin haka kuma shi ma ustazin ya san duk da ya je wa'azi a wannan speech and price din to ya ci taliyan karshe kenan a wannan makaranta har abada an daina gayyato shi saboda ba gaskiyar muke so ba ba gaskiyar muke so ba saboda haka idan da za mu tsaya akan yadda musulunci ya tsaye da mu wallahi da mun huta ba mu bukatan fa aro wani abu da gojen kafirin nan ba mu bukata ba mu bukata kullum ni abin da yake ban takaici shine in ya zama na mu a nan yankin da muka fi su yawa ba su kwaikwaye mu ba ɗabi'unmu da ayyukanmu da al'adunmu bai saje cikin nasu ba in mun je can inda suke ba kwaikwayen mu suke ba mu muke sajewa da su to don me kuma za su zo inda muke kuma mu saje da su in kafirai ba su kwaikwayi musulmai a bauchi ba ya kamata musulmai a bauchi su kwaikwayi kafirai tsakani da Allah ba kamata ya ce kowa ya rike nashi kowa ya rike nashi ku yi naku su yi nasu amma in matsalar take nasun su so nasun ku taya su son nasu nakun su soke nakun ku taya su sukan naku haka ake rayuwa haka ake rayuwa su suna son kafircinsu kuma mu taya su son kafircin sun tsani musuluncin su soki musuluncin kuma mu taya su sukar musuluncin haka rayuwar take eh haka rayuwar take eh ba kishi ba kishi yau ko shugaba ne fa musulmi ran da ya hau mulki kafirai za su kishi from day one ɗinsa na mulki kuma mu taya su kinsa nasu in ya hau su so shi mu taya su son shi namu su zage shi mu taya su zaginsa su yabi nasu mu taya su yaban shi haka ake rayuwar haka ake rayuwar kuma duk da sunan musulunci muke haka kuma muna tutiyar musulunci muna tutiyar musulunci amma babu musuluncin a tunaninmu babu musuluncin a ayyukanmu musuluncin ya zama a baki tamanni kawai abinda kuma Allah yake gaya mana laisa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab shi musulunci ba tamanni bane ba buri bane ba maganan ba fatan baki bane aiki ne aqida ne dole ka ji musuluncin ya maka yana cikin abinda malamai suka ce yana cikin yana cikin nawaqidul islam abinda ke warware musulunci shine duk wanda ya yadda ya ji cewa ga wata shari'a a zuciyarsa ya ga tafi burge shi sama da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya fita ka ji cewa ga wata shari'a ga wata al'ada ta fi burge ka kuma dama manzo Allah ya faɗa mana daga cikin waɗanda Allah zai fi fushi da su ran tashin kiyama za su gamu da Allah alhali Allah ya yi fushi da su akwai wanda ya ɗauko al'adar wata al'umma ya shigo da ita cikin musulmai duk wanda ya wannan annabi ya ce Allah ya tsine mishi albarka kuma Allah ya yi fushi da shi ya ɗauko al'adar wata al'umma ya shigo da ita cikin musulmai to yanzu shine abin da ake rayuwa hasali ma kwaikwayon kafirai shine cinyewa a wajen mu shine cinyewa abu yayi armashi kenan yayi kyau kenan shine a kwaikwayon su amma ba wai a tsaya a iya musulunci ba me aka sani da ana yi a speech and prize giving din nan me ake yi a kira wanda suka yi kokari da daya na biyu na uku abin da ya sawaka a cikin ajujuwa a ba su kyauta a gabatar da jawabai da nasihohi wasu su zo su gabatar da mukaloli da turanci da larabci lokaci a kaga a yi wasu a tamfiliya tsakanin ɗalibai wanda zai amfanar da ɗaliban a gabatar da waƙoƙi waɗanda suke waƙoƙi ne na larabci waƙoƙi ne na kaza masu amfanarwa shi ne abin da aka sani amma yanzu me ya koma yanzu me ya koma a mai da shi yadda ka san biki yadda ka san biki ya dawo biki ya dawo biki a saka ma a saka ma dalibai kida da waka a wajen dim dim ka ji waka yana tashi a dauko su na taba faɗa na taba faɗa ma wani makaranta ce ke da ita islamiya da hadda da kuma boko so lokacin ina karantarwa a islamiyyar sai aka zo ana tsara speech and prize giving day na boko sai na ga ajandan da aka saka da na gani sai na same shi na ce masa ka ji tsoron Allah waɗannan yaran su suke bokon kuma su suke hadda to jiya ka tsaye da su wajen assembly ka ce daga cin abin da ke hana hadda zama akwai sauraron kiɗa da waka yau kuma ka ce su cire hijabi su zo gaban jama'a su yi waka su yi rawa to a cikin maganganun guda biyu wanne ne gaskiya an samu ta naƙudi wannan ya warware wannan a nan ka ce musu kiɗa da waka haram ne ka karanto ayoyi ka karanto hadisai nan kuma ka ce malama zo shi koya musu rawa ta tsaya ita kuma ta ce yi magani a ba haka bane can ba kilan kwashe da kyau ba can ba haka bane haka ne kuma ka koya musu wannan kuma ka ce su zo su yi a gaban jama'a sannan kuma gobe ka ce kar su zama kalan yan tiktok ha duk abin da aka koya a makaranta kan ba amfanin shi bayan gama makaranta a yi practicing a yi practicing ɗinsa ba to wacce aka ɗauko aka koya mata rawa aka sa ta yi rehearsal ta a gyara mata nan a gyara mata nan in ta ajiye rawan a wajen ai uban yayi asaran kuɗin ai yayi asaran kuɗin ai ai tana gamawa kuma sai ka siyo mata waya da ring light ka ce to bismillah tiktok sai ta mora abin da ta yi da kyau saboda haka wallahi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah akan wannan abubuwa Allah ya sa mu dace eh Allah ya sa mu dace na'am na'am eh
amma kuma a ya suke samun aure mata da suke aura eh ya suke da ke kare eh to kaga kaga wani abun tambaya kenan ku ba ku san yaya mata to wanda kuka aura su me su mata ne su to da iyayensu su ma sun haihuwan 'ya'ya mata su ma yadda bara bara haife su ballanta naku aura eh sai wa suka eh to ai koda sai wa suka yi sai da aka haifa kafin su sai ka gani kaga wannan wani mentality ne kana ajiye da mace a gida ko ba ka san haihuwar 'ya'ya mata to wani irin tunani ne wannan wani irin tunani ne wannan babu lissafi a ciki eh to to yanzu in aka aka yi ta haihuwan ƴaƴa mazan su wayannan matan suna mutuwa to daga kansu da an gama haihuwa bikin da yanzu ba mu zo duniyan ba mu ba da yanzu ba mu zo duniyan ba eh Allah ya sa mu dace eh yanda zaka gane yanda zaka gane shi kafirci bai zama a zuciyar mutum sai ya taba masa basira eh har basira shi yasa da aka ji Allah ya ta siffanta zai gaji ya ce sai ya qulu sufaha'u minan nasi ya gaji ya ce wawaye cikin mutane eh eh mm Mm.
amma shi kirista ko wani ba musulmi ba Mm.
kayan sa yake ajiye ma abu yake
eh gaga go- go- gaskiya ne eh kaga shi musulmi da ya cire takalmin ya tattaro zuciyarsa ya shigo masallaci eh shi kuma kafiri da ya shigo da takalminsa amma ya bar kwakwalwan a waje eh kai wala wato Allah ya ganar da kai musulunci kai godiya ma Allah eh wallahi sai kai godiya ma Allah eh da ka ka kai gane kwakwan da ake yi ne Eh, yawwa ya gane kwaban da ake yi Eh, ai akwai wani kirista da ya taba musulunta a wajenmu wata rana je hudu ban juma a wuntin dada sai zo zai musulunta sai ya tambaye shi me ya dauki hankalinsa akan musulunci in ce shi abin da ya dauki hankalin shi akan musulunci shine su kiristoci suna cewa annabi isa dan allah ne me dalilinku saboda wai bayi da uba da haka ba zai yiwu a ce mahaifiyarsa ta haife shi ba uba ba da haka Allah shi ne ubansa ya ce to lissafin da ya yi shi ne in har za a ce annabi isa ɗan Allah ne saboda bayi da uba to wanda ya fi cancanta a kira shi ɗan Allah shi ne annabi adam don shi har uwa ma bayi da ita ba shi da uwa ba shi da uba to in har ba a yadda annabi adamu dan Allah bane aka ce annabi isa dan Allah ne akwai wani abu eh akwai wani abu yace sannan na biyu shine duk qur'anin da ke hannun musulmai sau dubu in zaka ga qur'ani iri ɗaya zaka gani ba bambanci yace amma mu in mun shiga coci bible din mu na hannun wannan daban da na hannun wannan saboda haka ana ana lecture a coci wannan yana wannan layin magani ana ka babu anawa shi ma an tsallake can dai ce wannan layin magani ana ka babu anawa saboda haka shi bible din based on edition ne edition din can kamfanin can nuskan can kaza kaza to daga nan ya gane cewa fa ba wani addinin gaskiya in ba musulunci ba eh ka dace to kaga kai Allah ya taimake ka kenan eh kai Allah ya taimake ka kenan sai ka gane eh wannan basiran ma da Allah ya baka alama faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam eh Allah ya kada tabbatar da mu akan musulunci ka ga bambanci a Qur'ani na'am
idan ka samu Qur'ani mai manyan baki Eh.
ko ni girman su eh
da da ƙananan rubutu mm, ko ni kankan su mm.
the same page din haka yake ɗaukan duka kalamun da yake ƙananan yawwa kawai abin da ake illajin ne kawai a ƙara ma wannan girma a rage ma wannan girma amma duka abin guda ɗaya ne babu bambanci ya sa na ga eh, bible ɗin da ke hannun wannan faston ba yau irin na wancan ba ne da haka ana samun tanakudi wannan ya tuka wannan ya warware amma ka gana tafsirin ƙur'ani tafsirin da ke ƙur'anin da ke hannun malam wane a nan shine dai ƙur'anin da ke hannun malamin da ke maiduguri shine ku ta haka in za a fassara ayoyin in dai fassaran gaskiya za a bi za ga fassaran iri ɗaya ne ba bambanci ai ta Allah ya ƙara ganar da mu musulunci ya tabbatar da mu akan musulunci ya mana albarka sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين